الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi da ilmul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na wato 90 cicip kenan muna cikin suratu taha za mu tashi a aya ta 80 da uku duk da yake taujihin yana farawa ne a aya ta 84 kenan muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayat da zamu tashi akan ta inda Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa daga barin mutanenka ya kai Annabi Musa Allah ba dan bai ba dan ya jahilci wato abinda yasa Annabi Musa ya gogawa bane qala hum ula'i ala athari yace waɗannan suna bayana an gane ko ma'ana suna bayana na baro su Imam Ruwais wanda rawi ne na Yaqub ya karanta ala isri an gane ko yawa ala isri kenan in ka ce ala asari wancan kuma ala isri kai masa'un sukuni kuma kai ma alhamza kasra duk da yana nufin suna bayana wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace ya ubangiji nayi gaugawa zuwa gare ka dan saboda ka yarda to qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika Allah ce mun jarrabi mutanenka bayanka wa adallahum samiriyu samiriyu ya batar da su an gane ko wadansu sun ce samiri shi ma sunan shi Musa Musa Samiri amma babu wani dalili da yake nuna Musa Samiri a sunan shi sun kace shi Musa Samiri da uwata ta haife shi wato cikin daji sai ya mutu kuma mashi ta mutu sai zaki ya dauke shi zakan ya ta shayar da shi nono an gane ko eh a afwan Jibrilu Jibrilu sai ya dauke shi ya cigaba da shayar da shi nono ya kula da shi sai da ya girma bayan ya girma sannan ya shigo gari to shi kuma annabi Musa Fir'auna ya cince shi shi ya yi shi ya wato tarbiyyantar da shi sai sun kace to hikima ta Allah alaramma wa Musa allazi rabbahu Fir'auna musliman wa Musa allazi rabbahu Jibrilu kafiran wai ga Musa wanda Jibrilu ga Musa wanda Jibrilu ya ba tarbiya ya zan kahiri ga Musa wanda Fir'auna ya ba tarbiya zan musulmi to wannan kissa tana buƙatar sai an kawo dalili ingantacce kuma kasancewa sunan shi Musa shi ma yana bukatar dalili Allah subhanahu wataala ce faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa sai annabi Musa ya koma zuwa ga mutanen sa ghadbana yana cikin hushi asifan mai tsananin bakin ciki tunda da ghadbana da asifan duka suna nuna wato bakin ciki kenan qala ya qaumi annabi Musa ya ce ya ku mutane na alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana ashe ubangijin ku bai muku alƙawali alƙawali na gaskiya ba afatala alaikumul ahdu ko ko alƙawali ne ko lokaci yayi muku tsawo ne an gane ko am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ko kuna son kushin Allah ya sauka ne a gare ku fa akhlaftum maw'idi sai kuka saba alƙawari na dama annabi Musa kafin ya tafi ya bar wasiya ga dan uwansa annabi Haruna yace shine zai kula da mutanensa wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin dama annabi Musa ya san bani Isra'ila kuma ya san halin Haruna bai da ƙarhin zuciya ga gida in ya zamanto duk mutanen da akwai masu tsanani na to gidan nan tarbiyyar gidan nan za ta lalace in ya zamanto duk mutanen da a cikin gidan nan masu saukin ɗabi'a ne gidan nan za su lalace dole sai an samu guda mai tsanani guda mai sauki shi yasa uba ake son ya zamanto yana da ƙarfi mahaifiya tana da sauki saboda idan yaro ya abinda bai dace ba sai a bashi kashi in yayi kuka sai ya zo wajen uwa sai ta lallashe shi har ya gano da duniya take amma in uwa ta zamanto tsanani uba tsanani lamari ya ɓaci sai yara su yi saurin bijire masu hinjire su fanɗari haka in gida zamanto duk sauki gare su yara sai su lalace ko mulki da ake mulki in ana son mulki ya tafi dole sai ya zamanto lokacin da mutane suke akan turba ta gari ba a matsa musu sai a bar su lokacin da mutane suka fara nuna bijiri wato sai a nuna musu mulki domin idan mutane suka fara bijiriwa kuma aka kyale su to karshe bori za su yi ma gwamnati shi yasa in ban manta ba ko Abu Tamam da cikin shu'ara yake cewa idza atada al-muluku ala al-hawani fa a'limhum bi anna al-mauta dani idan dai masu mulki sun kace za su ta sakaci cikin al'amari lokacin da mutane suka bijire yace to ka su hada musu mutu su tayo kusa shi dan adam ana tayar da shi daidai da usulubin shi idan mutane suna ayyukan su ba ruwan su da to ba su ba su tsoro ne a farko yace zuwa sha'anin shi amma idan wasu suka ce za su kangare to nan ko dole kuma sai a yi tseron kasu bata al'umma gaba daya mun gane ko yawwa to kaga annabi Musa yana da kaushin zuciya yana da karfi Haruna kuma yana dan sassautawa shi da dalilin kawo wannan bayani to qalu sai suka ce ma annabi Musa ma akhlafna maw'idaka ba mu canza alƙawarinka ba an gane ko bi malkina da ikon mu an gane ko imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta bi mulkina da mulkinmu kenan da ikonmu an gane ko yawwa sannan kuma imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadani yani da imamu asim sun karanta bi malkina to kuma sun sun kura sun karanta bi milkina kaga kina akwai malkina akwai milkina akwai mulkina ina fata an fahimta kakka joni ya hudi kace a'a ba haka nan da ba in baka sani ba ka ba kanka lahiya ina fata an fahimce ni to sai malamai suke cewa duka lughatun ne ina fata an fahimce ni larabawa suna cewa malaka yamliku suna cewa malkan milkan wa mulkan ina fata an fahimce ni to amma waɗansu malamai sun ka ce in an ka hankalta ma kamar yadda wasu laraba sun ka yi amfani da shi in an ka ce almilku sun ka ce in an ce almilku shine yana nufin abinda hannu ya rika an gane ko akhdhihi kenan ihadatihi bil yadi ya zama to ka rike abu da hannunka ko abin da ya dabranci hannu muhada shi ko almulku sun kace sai a dauke shi lil amri was sultani wanda ya mallaki al'amarin sa ko ya mallaki mulki in an kace al abin nan almalku sun kace yarji'u ila ma'anal maksur yana kuma zuwa ga ma'anar abinda an ka rika da hannu kenan amma dai malamai sun kace duk dai ma'anar su dai galibi tana kusan abu guda ko dan almilku ko almalku ko almulku ya zamanto almilku alhissi ko alma'nawi tunda shi mulki abu ne wanda ba a ganin shi alma'nawi kuma galibi abin da an karika ga hannu suka ce ana iya bambanta su ta fuskar amfani amma dai duk dai suna iya dokan ma'ana ɗaya a wani lokaci ba mu mallaki al'amarin mu ba ba mu saba ma alƙawarin ka ba lokacin da bi malkina da ikon mu malkina ko milkina ko mulkina mun kawo waɗanda sun ka karanta da wannan walakin na sai dai sun ka ce mu hummilna auzaran an ɗora muna kaya masu nauyi an gane ko ƙira'a ta abu amr ibn al'ala al-basri da kuma hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne da ƙira'a ta shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da ƙira'a ta rauh wanda rawi ne na yaqub sun karanta walakin na hamalna auzar sai dai mu mun ɗauka ita ko ƙira'a wannan hummilna ta jamhur kenan an ɗora muna auzarin min zinatil qawmi hummilna an ɗora muna hamalna kuma mun ɗauka kenan tana yiwa sai da an ka dora musu sannan sun ka doka min zinatil qaumi na kayan kawan mutane an dora musu waɗannan kayan nauyi kenan lokacin da za su fita sun ari kayan bani isra'ila sun kace za su yi sun ari kayan mutanen fir'auna sun kace za su yi sallah biki to bikin nan da za su yi don ka a gane za su gudu sun kace suna so ara musu yan sarkoki da wani abu sai suka ce zuwa sallah ashe sallah nan da za su yi saboda su bugar da hankalin mutanen fir'auna tun da an san sallah ta wasu an kai ta batun su fit sai suka kama hanyar suka gudu to waɗannan kayan zinatul qaumi suna waɗanda suka tayi da su shine suka ce humilna auzaran min zinatul qaum ko hamalna auzaran min zinatul qaum eh ka san ana so a badda mutum shiga doli sai an bi wata hanya to malaman da ke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 195 sun ka ce qira'a ta hamalna ta su abu amr da hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba da rawh da sun ka karanta hamalna kenan tasmiyatul tasmiyatul fa'il lil fa'il an hadi wanda yayi aikin kamar sun ka ce faqadhafnaha yadda an ka danganta fi'ili na dauka kuma an ka danganta fi'ili na jefawa iz musnadun ilayhim kenan sai an kai tawjihi da asiyaq allahiq su ko wanda sun ka karanta walakin na hummilna awzaran min ziyatil qaum an kai mata tawjihi da an-nadhir ba siyaqi ba tamkatta inda Allah ce masalul ladina hummilu tawrata waɗanda an ka dora musu at-taura sai dai can hummilu tahmila ce ma'anawiyya nan kuma nan cikin suratu taha tahmila ce ko tahmil ne hissi tunda waɗancan kayan ana gare su almuhimmu sun ka ce faƙa zafnaha sai musu ma suka jefa faka zalika alƙasamiriyu shi ma samiriyu sai ya jefa nashi an gane ko cikin wuta kenan don a narkar da wannan abin ka duba cikin alƙira'atu wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 839 fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwar suka fitar musu ijilan dan maraki jasadan mai jiki ba irin jiki na dan adam ba lahu khuwarun yana da kuka an gane ko yawwa faƙalu haza ilahukum wa ilahu musa fa nasi sun kace to wannan shine ubangijin kuma ubangijin annabi musa sai annabi musa ya manci kaji mutanen da musu jima da Allah Allah kan da fir'aun sun gani ba amma wai kaji wai dan mariki shi Allah ina mutane malla shirka banna ce mutanen da ya saba da shirka shi sa Allah ce wa qushribu fi qulubihim la ajra bi kufrihim babu abin da ya kamata mutun shi ya ka a duniya irin shirka saboda in baka yi anniya ba shirka za ta zo ta ruguza ma gidanka matsala ta samu a kasa koma ma Allah sai matarka ta sa hijabi kana ganin ta kware ta sai ta je gidan buka ta ce mata ai mata kaza ai mata kaza ai mata kaza saboda mutumin da ya saba da shirka bai da tawakkali ga Allah ko kadan gari da mutum ya to ga kadan gari sai ya koma gida yace yau lamari babu kyawu wai kadan gari ya gani wai wai babu sa'a Allahumma amin sai Allah subhanahu wata'ala yace afala yarawna Allah yarji'a ilaihim qawla shin ba sa ganin cewa Allah yarji a ilaihim kaula Allah yarji'u ilaihim kaula shi wannan abin wanda sun ka rike la yarji'u ilaihim kaulan baya dawo musu da zanci ma'ana in sun kai masa magana baya karba musu an gane ko yawwa wala yamliku lahum darran wala naf'a sannan kuma baya musu amfani darran ba zai iya tunkuɗe musu wata cuta ba wala naf'an ba zai iya jawo musu wani amfani ba waɗannan duk sifofi ne kenan abin da kamata abin da kamata a bauta ma ya kamata ya zama to ai mai magana yana iya karbawa sannan in zai in cuta ta taho kana ai roƙon shi kace shi kare ka shi kare ka in kana son wani abu kace shi taimaka ma ya taimaka maka to duk abin da bai wanga biya amfanin bauta mishi wala qad qala lahum harun min qabl tabbat harun ya gaya musu min qabl tun gabani yace ya kaumi ya ku mutane na inna ma futintum bi an jarrabe ku da wannan wa inna rabbakumur rahman lalle ubangijinku shine Allah mai rahama an gane ko fattabi'uni ku bini wa ati'u amri ku bi al'amari na qalu lan nabraha alaihi akifina sun kace su ba za su kushe ba suna akifina masu dukufa akan bauta akan shi kina akifina alaihi ne kuma hatta yarji a ilaina Musa sun kace sai Musa ya taho tunda sun san Haruna bai da kai eh ba dai jira annabi Musa ba qala ya harunu ma man aka idra aitahum dallu annabi Musa yace to kai harunu me ya hane ka lokacin da kaga sun ɓace Allah tattabi ani afa asaita amri akwai ƙura da suke karanta Allah tattabi ani da wasu liliya wannan bai canza ma'ana an gane ko shin baka bi ni bane afa asaita amri ko kuka saba al'amari na qala yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si imam ibn amir ad-dimashqi da imam shu'ba rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta yabna ummi to yabna ummi yabna ummi ne sai an ka shahimi ya'un yabna umma kuma wato yabna ummi ne aka maida ya'un ta koma alif yabna umma sai an ka shahe alif kin sai ta koma yabna umma an gane ko yawwa akan sabani da akwai wajen taujihi na qira'atu wanda cikin suratul a'raf mun yi bayanin wannan wasu na ganin kawai akwai idafa wasu kuma suna ganin in ka ɗauki malaman basra su sun tafi cewa yabna umma kenan ba tare da an yi abin nan bane haɗa su ne za a yi gaba ɗai wato a yi a maishe su a matsayin wato kalima ɗaya a lokacin da mun ka yi taujihin abin nan walamma raja musa ila qaumihi غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي فعجلتم امر ربكم والقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء كذا نم آه يتي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء أنن عندما كزوا أول نمورين ما لم يسني آه ساباني domin akwai sabani wajen malaman kufa da malaman basra ina fata an fahimce ni yawwa kenan sai zaman to kenan da an ka ce yabna ummi wajen malaman basra suna ganin kasra ta bina ita li ajli ya ilmu takallim kenan ya ilmu takallim ita ta tasta an kai kasra kenan asalin shi bina ila an gane ko yawwa to kuma da an ka ce yabna umma sun ka ce kamar tarkibi na gaba ɗaya kalmomin guda biyu su za a haɗa a yi irabin su yawwa ba a cewa yabna umma kamar ya'un ce an ka maida alif sannan kuma an ka shafi alif kin an gane ko kenan su a wajen su kawai wannan tarkibi ne kawai a irabin shi tarkibi ake mishi kenan sai zaman to mabniyun na amma mazhabul kufiyin kawai su a wajen su mudafun ne kadiba cin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 50 da takwas eh zaka ga wannan bayanin ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam almuhimmu da yace yabna umma ko yabna ummi la ta'khudh bi lihyati kakka kama gemanyata ko gemina wala bi ra'si ko kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila ni naji tsoron ka ce na rarraba kan kanun bani isra'ila walam tarqub qawli kuma kai haruna baka kiyaye magana ta ba ina fata an fahimce ni kaji abin da yaji tsoro to wannan safha idan kana son bayananta a cikin wato alqira'at wa asarwa fi tafsir wal ahkam kadiba a safha ta 700 da ashirin da biyar da safha ta ɗari uku da talatin da takwas da safha ta ɗari shidda daidai da safha ta ɗari shidda da sittin da tara duk abin da ke da alaƙa da wannan safha sai ka larabo shi to ya ce ni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila lam tarqub qabli shi yasa can Allah ya ce wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibn umma inna al-qawma istad'afuni can sai nuna mai ma sun karhin shi wa kadu ya katulu da ni dama bani isra'ila kashe mutum da nisa wani hauda ba wuta ta tashi zuwa so su kashe shi ya ce fa latu shi mutum yal'a eh bani isra'ila yan ta'addana ko yanzu in dai kace za ka yi aiki da gaskiya ka shirya eh sai ka gama da hikima to yanzu annabi musa ya dai gane haruna ya iya kokarin shi abin ya yi karshen shi na qala fa ma khatbuka ya samiri sai aka ce to kai mi Allah barin ka kai ya samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi yace ni nayi kallon na kalli abin da basu gani ba imam hamza da kisa'i da karaf sun karanta basurtu bima lam tabsuru bihi na kalli abin da baku gani ba nan yana magana ne da isra'ila da damirul khitab ina fata an fahimce ni yace fa qabattu qabdatan min athari rasuli fa qabattu sai ni damqa qabdatan damqa guda min athari rasuli daga kufai ko alama an gane ko na tafiyar manzo ana nufin jibrilu lokacin da jibrilu ke tafiya taka wannan da yake yi ko dokin sai ke takawa kamar da malamai suke cewa duk wannan abin sai shi Musa sami sai ga alamun akwai rayuwa a cikin wannan an gane ko to sai ɗebo wannan ƙasar to wannan ƙasar ita ta da an jefa ta cikin ɗan maraki wannan asar na hayat sai ya bayyana gare shi sai shi kuka shi yasa ce fa qabattu qabdatan min athar rasul fana babsu ha yace sai ni jefa ta cikin wannan dan baraki yace kai karshe dai tsaya ka jita wa kazalika sawwalat li nafsi haka nayi kuma rena ya bani dama mutum in yana da mummunan manufa sai ka iske yana ta samu da ya samu kafa dama mai sabon Allah in ka ga bai yi ba bai samu dama ba da ya samu yar kafa ta sabon Allah ya koma kinan tsoron Allah shi bare sabon shi ba dan saboda yana jin tsoron Allah ba dama ta abba a samu ba ko ko kudin sabon Allah na abba mu Allah kai mana sari to قراءة حمزة الكسائي ده خلف بما بما لم تبصروا به كنا بالخطاب ده ما الله يقول فما خطبك يا سامري كاغنا انا magana da shi khatbuka nan uslubul khitab ne mama a ce ma a ce fama khatbuhu ya samiri yuwa to qala sai annabi Musa ce fa zahabka tahi fa inna laka fil hayati kai kana da cikin rayuwa kace an taqula kace la misasa babu shafa masta ya masu an gane ko aka ce an tura mai ciwon da ba a taɓin shi da an taɓa shi jiki ne sai shi kamu da ciwo kenan babu inda zai kusantar mutane kaji ciwon da an ka sami shi isa mai biyu saboda dan ta'addana wa inna laka maw'idan kuma lalle kana da alƙawali an gane ko lan tukhlafa wato ba za a saba maka shi ba lan tukhlafahu kenan ba za a saba maka shi ba shine wa inna laka maw'idan lan tukhlafa idan muka diba imam ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta lan tukhlifahu kai ba za ka saba shi ba an gane ko kana da alƙawalin da ba za ka saba shi ba ma'ana tana yiwa ta fuskar wahayi Allah ya sar da annabi Musa wanda Musa samiri ba zai yi imani ba sai sa Allah ce lam tukhlifahu lam tukhlifahu kai ma kana da alƙawari wanda ba za a saba ma ba tunda Allah zai sa kanka maka wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan ka kalli abin bautarka wanda ka baka gushe ba kana bauta mishi kar dukufa wajen bauta mishi lanu harriqannahu an gane ko an gane ko imam abu ja'far an gane ko ta fuskar riwaya ibnu jammaz ibnu jammaz wanda rawi na abu ja'far lanuhriqannahu zamu kona shi daga ahraqa yuhriqu ihraqan an gane ko qira'a ta kuma wajhu ibnu wardan abin nan lanahriqannahu kenan zamu kone shi sai zaman to in an ce lanahriqannahu daga haraka na fi'ili ne sulasi domin mudari in ya dauki fatha in dai mai harafi uku ne kenan sai dauki fatha lanahriqannahu shi ko qira'ata lanuhriqannahu riwaya ta ibnu jammaz sai zaman to mi lanuhriqannahu daga ahraqa yuhriqu ihraqan ne ruba'i ne amma mai alhamza harafi hudu ne amma da alhamza yake farawa shi ko lanuharriqannahu ruba'i ne mai shadda daga harraka yuharriqu tahriqan to la nahriqannahu zamu kone shi la nuhriqannahu zamu kone shi la nuharriqannahu zamu kone shi ko kace dun ma'anar su daya ko kace la nahriqannahu zamu kone shi ya kama ci da wuta la nuhriqannahu ya kama da wuta la nuharriqannahu ya babbake gaba daya thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan zamu watsa wato tukashi kenan ko kace toka ko tuka ko kuma habdin shi fil yammi a cikin teku nasfan wato shekewa za mu sheke shi to ka kuga a ce an kore Allah dan ya tabbata ba Allah bane eh inda ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa ku sani abin bautan ku shine Allah wanda babu abin bauta wanda cancanta abota mishi akan cancanta sai shi wasi'a kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komi da sani ai wasi'a ilmuhu kulli shay'in ne nan at-tamyiz muhawwalun 'anil fa'il ne yawwa to wannan shine taujihi na qira'at da yazo a cikin wannan qissa sannan kuma zancen kiyama da yazo bari mu karasa wannan saboda akwai ayoyi da suke da taujihi na qira'at bari mu gani sai Allah cin manzo sallallahu alaihi wasallam kadalika kamar haka kamar yadda muka baka labarin wannan kissa ta annabi Musa na qustu alayka muna baka labari min anba'i na daga labarai ma karsa baka abin da ya gabata wannan dalili na annabta yana da cikin dalailun nubuwa wa qad atainaka min ladunna dhikra Allah ce tabbat mun baka daga wajen mu ambato shine alqur'ani man a'rada anhu duk wanda ya kauda kai daga alqur'ani fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra ran tashi alqiyama sai ya dauki kaya khalidina fihi shina mai dawwama a cikin waɗannan kayan ai ma'ana khalidina fi jazaihi ake mishi zai dawwama cikin sakamakon waɗannan kayan da ya dokan makan shi Allah ce wasa alahum yawmal qiyamati himla yayi musu muni na tashin alqiyama abin dauka a ce ka dauki zunubi kuma Allah ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim wasa alahum bai ce wala hunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas dan akwai kafirai akwai maza akwai kafirai mata dan haka ko musulmi ya kauda kai daga alqur'ani karshe ta kare tunda wahala za ka yi Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma da ka kawo da kai daga littafin Allah kai ka takari duk ka ga mutum na wahala daidai gurgurun yadda kake bin alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daidai yadda wahalar rayuwarka take raguwa duk wani abu na fitinar duniya da damuwa da duniya sai ga Allah ya mashi daidai yadda duniya ta dame ka kake son ka tara duniya daidai yadda zaka wahala kuma baka samun ta ko ka same ta kuma baka samun kwanciyar hankalin amfanuwa da ita sai Allah ce yauma yunfakhu fi suri an gane ko eh shi yawmul kiyama cikin nan ko kuma uzkur yawma yunfakhu fi suri an gane ko ko ranar da za su dauke waɗannan kaya yawma yunfakhu fi suri ne kira ranar da za a busa a cikin kaho imamu abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta yawma nanfakhu fi suri ranar da za mu yi busa cikin ƙaho sauran sun karanta yau mu yunfahu to yunfahu amni ba ta faɗi wane ne zai ba nan fuhu za mu busa busan nan kuma guda biyu ce ta farko wadda za a tayar da mutane ta biyu kuma wadda za a mi ta farko wadda za a mutane za su mutu wani khifika fi suri fasa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun akwai malamin da suke cewa busa uku ne amma wannan magana tana da wato rauni muna gane ko yawwa to wanda kira'a ta ce nan fuhu nunu ta'zim Allah ya ce za mu yi busa ba ana nufin ba Allah zai yi busa cikin kawutun da hadisai suna nuna Israfil shine zai yi busa amma Israfil ba zai da izinin ya yi busa sai da izinin wa sai da izinin Allah kidan an danganta ta zuwa ga Allah saboda Allah shine ya bada wato izini shi yasa malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil Qur'an a safha ta 196 suke cewa da an ka ce nan fahu za mu yi busa an gane ko za mu yi busa kenan sai ya zamanto Allah ya ce wa nahsurul mujrimina yawma idhin zurqa kuma yace za mu tattaro mujrimai kaga ya danganta fi illan zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan nan nunu ta'zim an yi isnadin nafkh zuwa Allah ga Allah subhanahu wataala an yi isnadin al-hashr zuwa ga Allah an gane ko yawwa kamar yadda kuma an ka sake kafa mata hujja bin nadhir inda an kai isnadin nafkh lil fa'il fa nafakhna fiha min ruhina kaga an danganta busa zuwa ga Allah ita ko qira'a yawma yunfakhu fi suri ita ko an yi mata isnadi an yi mata taujihi da abinda yayin zo da tamkarta a cikin alqur'ani an-nadhir kenan wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a min fis samawati wa fil ardi illa man sha Allah a cikin suratul naml ayata 87 da kuma inda Allah ya ce wa nufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ko ba ka nan bane yawwa to ya kamata kenan kowace qira'a tana da abin da ke taujihinta to nan dai Allah da ya faɗi cewa za a yi busa a cikin kaho za a fitar za a tayar da mujrimai yawma idin wannan rana zurkan idanunsu sun yi bula yatakhafatuna bainahum in an ce yatakhafatuna da ha karami mai ruwa ana nufin suna magana kuskus kuskus daga kasa alkhaftu abinda a kasa kasa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha shi ko an ka ce yatahafatuna da hababba suna fagamniya sai kai hattara Allah ce yatakhafatuna bainahum illa bisum illa ashra wannan wato kiran yaquluna illa bisum ni an shahi yaquluna suna cewa ai ba ku zauna ba a duniya illa ashran sai kwana goma mutum ya shekara ɗari ya ce kwana goma da yi ko a da haka don annabi nuhu Allah ya ce wala kad arsalna nuhan ila qaumihi fa labisa fihim alf sanati illa 50 amma shekara 150 akwai kafirin da sun yi shekaru aru aru amma kaji mutum yana tashi daga ya ce illa bisum illa ashara Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna muna mun kai sanin abin da suke faɗi idh yaqulu amsaluhum tariqatan lokacin da waɗanda sun kafi su dacewa da hanya illa bisum illa yawma kaji suna cewa ba komai kun ka ba illa kwana guda kaji wai wani abu an gane ko yawwa to wannan ayar da ita da wannan suna da wasu iskalat wanda kuma dole sai an hada su da ayar take cikin suratul isra'i wa tadhunnuna yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bisum illa qalila kaga dan Allah ce za su yi zaton kadan dai sun kai kuma gashin ya tabbata illa bisum illa ashra illa bisum illa yawman to amma can cikin suratul mu'minuna sai yace qala illa bisum illa qalilan lau annakum kuntum ta'lamun ko ba karan bane can suna zato ne kina abin ba haka yake ba to kuma sai ce qala illa bisum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ba ku tsaya ba duniya sai kadan sai kadan me yasa kuma yace mishi kadan kuma yace zato na suke kuma hakika haka abin yake illa qalilan ko ka ce bin nisbati ila al hayatil akhirah tunda rayuwar duniya kadan ce ko illa qalilan bin nisbati ila Allah domin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun da wajen Allah sai an shekara dubu sannan yake yini guda a wajen Allah kiran kaga kalilan ne to sannan kuma nan waɗanda suke kafirai sun ce kwana goma amma sai Allah ce waɗanda suka fi su hankali suka fi su dacewa akan hanya sun ce yini guda na an kai to alhali ko inda za mu kalli zahiri wanda ya ce an yi kwana goma a duniya ai ya hidi ba kwanaki masu yawa da wanda ya ce kwana guda da an kai kaga wanda ya hida da cewa to kuma Allah ya ce amsaluhum tariqatan wanda ya ce kwana guda ya hida ce sai malamai sun kace abin da yasa Allah ya kira su amsaluhum tariqatan ko ya zamanto na an tariqat tahakkum ne ma'ana Allah ya yi izgili da su ne ko kuma ya zamanto a'a Allah ya kira su amsaluhum tariqatan saboda wato mai hankali idan rikici ya zo fitina tun da nesa yake ganin ta in ta zo ta yi tayar mishi da hankali shi yasa Allah ya kira su amsaluhum tariqatan to Allah ci gaba da bayanin ba da bayanin kiyama a cikin suratu taha wajen wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfan sun kace Allah kafiran makka sun ci sun koshi sun ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai duwatsun nan ya za a yi da su kiyama an ci an koshi kinan iskanci na za a yi sai ce fa qul yansifuha rabbi nasfa kace Allah zai rike su rikewa makka da in ka zo ina kafin ka ga wurin da babu duki akwai waya in ba yanzu ba suka samu dukiya aka yi ta bubbuge duwatsun nan waɗansu malamai ma suna ganin nike waɗannan duwatsu kamar a bashi kuskure na a rinka yin hanyoyi manya na motoci kawai a bar su yadda Allah halicce su an gane ko eh istihza ba mallan bello to Allah aka saka kudur shi isti'za'i na da inadi da kuma istibadin kiyama tunda abin nan gane suka ya za a yi da abin nan eh wasu malamai sun kace cikin qur'ani ya kai tambaya yas'aluna kace a ce qul qul amma nan dai da an kace wa yas'alunaka saboda wawun ta zo tunda tambaya ce akan wani abu da ya gabata ma'ana akwai tambaya ta gabata sai an kace fa qul wasu sun kace a'a wa yas'alunaka kawai nan wawul isti'nafila ganin dama na a ce fa qul ko kace qul faƙul yanzu fa kadiba cikin tafsiri na imamul qurtubi ya kawo wannan da sauran littafan malamai da suka yi ta'arrudu zuwa ga wannan mas'ala wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa ka ce kenan ubangiji na zai rike duwa sunan nikewa fa yadharuha Allah zai barta ita ƙasa kenan qa'an faqo safsafan wato daidaitacce kenan hili hallau in ji malam bahaushe la tara fiha iwajan baka ganin karkata a cikin ta wala amtan ko kosasgabu ko dan tudu iwajen asalin al'iwaji in ji malamai in an ka ce awaj karkatar da abin da yake ana ganin shi kamar yanzu katanga sai a ce tana da awaj amma an ka ce iwaj shine abin da ba a gani karkata wanda ba a gani ma'anawiyya shi yasa Ali ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kuma yace abin nan wa tabghunaha iwaja kullu ne wa hayya Allah ta karkace don ba a ganin ta to amma nan kasa ake magana kuma sai ce la tara fiha iwaja bai ce a wajen ba sai sun ka ce saboda shi wanga ai wajen ba wai karkata ta zahiri ba har ta koyi ba za ka gani ba shi yasa sai Allah ce ai wajen bai ce a wajen ba wala amtan kuma ko da wato abin nan kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan Allah ce yauma idin wannan rana yattabi'una ad-da'iya za su bi mai kira la wajala babu mai karkace mishi wa khasha'atil aswatu wasu na karanta wa khashi'atil aswatu a'a shi nun fata ne gare ta khashi'atil aswatu so tutuka sun yi kasa lirrahmani ga Allah mai rahama fala tasma'u bakatin illa hamsan sai dan kuskus kus ko ko illa hamsan sai tafiya duga dugai shaf shaf kamar tahiyar wato raqumi haka malamai sun ka fassara sai ka karanci al aswat fi lughati al arabiyya asma'u wato asma'u aswat at tuyur asma'u aswat al hayawanat asma'u aswatul jamadat suna nan babi ne mai faɗi ni ne na gaya maka Allah ce to yau idin wannan rana la tanfa'u shafa'atu ce to ba zai yi amfani ba illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini wa radiya lahu qawlan kuma Allah ya dace ya magana kadiba cikin alqira'at wa aswa fi tafsir wal ahkam safha ta 652 akwai bayani mai alaka da wannan aya Allah ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake baina aidihim gaban su domin abu in ya shiga gaban hannu ya shiga gaban ka wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wala yuhituna bihi ilman ay wala yuhituna wala wala yuhitu ilmuhum bihi sai zaman to tamyizun ne muhawwalu an fa'il ilmin su bai isa kewaye Allah ba sai dai su san abin da Allah sanar da su sai Allah ce wa anatil wujuhu uskoki sun yi kankan da kai lil hayy ga wanda yake rayayye alqayyum wanda yake tsayayye dama yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm can kuma yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sun yi kankan da kai anat daga anani ya'nu wawan an shafe ta Allah ya ce wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya dauki zalunci ya tabi Allah kai mun tsari wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aikata aiki nagari an gane ko wa huwa mu'minun kuma mu'mini ne kaga kaidi na fala ya khafu zulman wala hadma ba zai ji tsoron ba zulman a zalunce shi wala hadman ko tawaya domin asirin alhadmu shine nike abu shi yasa ake cewa yanzu cikin ilimin likitanci na zamani jihazul hadmi ma'ana tsari na cikin ciki wanda Allah ya sanya mai nike abubuwa digestion kenan to sai sun kace tauyewa kenan saboda duk abin da an ka nike zaga ya koma kadan to kuma an ka ce baya tsoron zalunci to ai ba shi ma zalunci na ragewa ne ko ba ka nan bane yace kintal jannata ne a ta ta ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a ai wa lam tanqus minhu shay'a to menene bambanci to malamai da suke taujihi sun kace nan zulman babban zalunci wala hadman ko karamin zalunci to wannan ita ce qira'a ta wato jamhur fala ya khafu imam ibn kathir al-makki ya karanta fala ya khaf zulman an yi nahayu kenan kai ya ji tsoron zalunci Allah ya hana ka ji tsoron zalunci don Allah ba azzalumi bane Allah ce to wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya kama haka ne muka saukar da shi abin karatu ne shi alqur'ani arabiyyan amma da yaren larabci wa an wa sarrafna fihi min alwa'idi mun ka jujjuya tsoratarwa a cikin alqur'ani la'allahum yattaquna don su yi tsoron Allah aw yuhdithu lahum dhikra ko ko ya haddasa musu ko wa'azi ya zo gare su su kama wa'azi da gaske to nan da yace wa sarrafna fihi min alwa'idi akwai abin da ake kira al-ijma' ma'ana an zo da shi dunkule irin yadda Allah ya sarrafa wa'idi cikin Qur'ani ayoyi suna nan daban-daban an tsoratar da su da wuta da shiga wuta da irin mala'ikun da ke cikinta da suturar da aka yi mutane ta wuta da kulakin da ke cikin wuta da sarkokin da ke cikin wuta da yadda za a tsumbula mutum cikin wuta fa kubkibu fiha hum wal gawuna da sauransu Allah ce to fa ta'ala Allahul malikul haqq lalle Allah sarki na gaskiya fa ta'ala ya dauka kenan daga abin da suke sifanta Allah da shi ko suke faɗa zuwa ga Allah wala ta'jal bil qur'an kar kai gaugawa kenan karatun al qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a kare maka wahayinsa an gane ko eh wannan ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaugawa karatu idan an sauka masa da al qur'ani Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih to wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a kare maka wahayinsa an gane ko imamu yaqub ya karanta min qabli an naqdi ilaika wahayu kafin mu kare maka wahayinsa ina fata an fahimce ni to sai malaman tawjih ilmul qira'at al-ashr bil qur'an sun ka kawo a safha ta 196 zuwa ta 197 cewa yaqub ya karanta min qabli an naqdi ilaika wahyu wahya sai da mutu maf'ulun bihi ne tunda naqdi an kace an yi tasmiyatul fa'il lil fa'il to nan sai sun kace ita qira'at min qabli an naqdi min qabli an naqdiya ilayka wahya kafin mu kare maka wahayinsa sai zama to fi'ili ne mansub wa alamatu nasbihi al-fatha mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fatha ala akhirih to an danganta fi'ilin zuwa ga Allah sun kace to wannan qira'a sai an kai mata taujihi da as-siyaq an gane ko siyaqi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan kaga anzalnahu ya danganta sabka zuwa ga Allah ya zama to siyaqi ne kenan as-sabiq sannan da yace wa sarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra kaga sarrafna ya danganta sarrafawa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala sannan kuma an yi mata taujihi da siyaq al-lahiq inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ahidna ila adama kaga ahidna ya danganta rikar alkawali ko yin alkawali zuwa ga Allah to min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kuma kafin a kare maka wahayinsa sai da to an yuqda fi'li ne mudari'i mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha al-muqaddara ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ya kara mini ilimi mun gane ko eh Allah ka kara mini ilimi kaga shi yasa malamai sun kace wajen dukiya sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kakka ne ba sai ka roke mu dukiya ba وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك amma wajen ilimi sai ce duk da shi ke bada ilimi shi ke bada arziki yace wa qur rabbi zidni ilma shi yasa abu ishaq al-albayri yace cikin qasida shi ja'alta al-mal fawqa al-ilmi zulman ka sanya dukiya saman ilimi don zalunci la'amruka fil qadiyyati ma adalta a cikin wannan qadiyya ba kai adalci ba yayi rantsuwa kenan da ubangiji kenan ashirin shi la rabbu amrika ne yace wa bainahuma bi nafsi al-wahyi bawl tsakanin dukiya da ku- da ilimi akwai baunun wato bagire mai nisa ban- ban- bambanci mai nisa ko mai yawa yace sa ta'rifuhu idza taha qara'ta zaka fahimci wannan idan ka karanta suratu taha sun kace abinda ake nufi nan yace la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk can kuma yace wa qur rabbi zidni ilma to daga nan zamu zo kissa ta annabi adamu ta karshe inda Allah subhanahu wataala yake cewa eh wa laqad ahidna ila adam mun dauki alkawali zuwa ga annabi adam min qablu kenan kafin mu dauki alkawali zuwa ga wani annabi fa nasiya sai annabi adam ya manta wa lam najid lahu azma bu musame shi ba da azma ta riƙewa wannan yasa wadansu malamai suka ce kenan eh, Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kina annabi adam bai cikin su don Allah ya ce wa lam najid lahu azman an gane ko bai cikin ulul azmi min ar-rusul to wasu malamai suka ce a'a shi asalin nabiyun na ba ba wa rasulun ba bai ma shiga ciki shi ba ma nabi ba ma rasulun bane to dan haka wai an ce ulul azmi min ar-rusul shi ba ma rasulun bane balantana ma a sashi ciki wasu suka ce a'a annabi adamu rasulun ne don nasi ya tabbata nabiyyun mukallam to kuma rasulun ne saboda an ce ya isar da sakon Allah ko da zurriyar shi sun yi aiki da shari'a shi kafin annabi nuhu ya zo to ai da shari'a shi sun kai aiki kenan ya zama manzo za ka sai zaman to rasulun na da haka amma walam najid lahu azman bai shiga cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ce to wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da ka ambata lokacin da muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi adam an gane ko lil mala'ikati isjudu imamu abu ja'far ya karanta lil mala'ikati isjudu yayi mata'un damma amma bai canza ma'ana mun ka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fasajadu suka yi sujada illa iblisa banda shaytan mun ce istisna'i ne muttasil kenan shi daga cikin mala'iku ko kuma in mun ce munqati dama shi ba mala'iki bane kuma shine zance mafi inganci shi aljani ne illa iblisa aba shedan sai ya kiya fa qulna ya adamu mun ce ya kai adamu inna hadha aduwwun laka Allah ce wannan homakinka na wali zaujika bai ce wali zaujatika ba cikin qur'ani ba a cewa zauja amma zauja sun kace shi ma fasihun ne amma afsahu shine na qur'ani wali zaujika da matarka fala yukhrijannakuma min aljannati kada ya fitar da ku cikin aljanna fatashqa malam bello sai ka wahala sun kace to ai ai ya kamata a ce fatashqa ya sai ku wahala ku bi eh sai sun kace a'a na an hankalta ba fasila an gane ko saboda ai an ce fatashqa ya kamar ba za ta kare da alif ba waɗansu malamai suka ce a'a fatashqa abinda yasa kuma an ka faɗi wannan bayan fasila annabi adamu wahalar da zai sha ta haita hawa tunda namiji in dai a tsarin Allah za a bi ba tsarin dan adam ba namiji ke tashi nemo ya kama ya kama mu ci ko dabbobi zaka iske mata suna zaune maza ne ke zuwa su nemo su kawo musu amma da duniyar tu- tu- tu- canza sai aka ce a mace za ta je ta nemo ne abinci ta kawo ma katon kaddara shi na cikin gida kwanci to fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa malamai sun kawo wannan kadiba cikin tafsiri na qurtubi kadiba cikin liyar dabbaru ayatihi karkashin wannan aya kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra an gane ko inna laka lalle tabbat ya tabbata gare ka alla taju'a fiha ba za ka yi yunwa ba a cikin aljanna wala ta'ra kuma ba za ka tsirauta ba an gane ko wa annaka la tazma'u fiha kuma kai ba za ka ji kishirwa cikin aljanna ba wala tadha kuma ba za ka ji ra- zafin hanci ba an gane ko imamu nafi al-madani ah, abin nan ah, imamu nafi al-madani da imamu shu'ba rawina ah, asim sun karanta wa innaka ba su karanta wa annaka ba sai sun ka ce to kenan an karanta wa annaka kenan ta zamanto eh, an ci karanta wa i- wa innaka eh, ta zama to ibtida kinan sabuwar magana ce baka wannan baka wannan sannan kuma an ka ƙara wata sabuwar magana aka ce baka wannan baka wannan to amma idan muka diba sauran da sun karanta wa annaka la tazma'u fiha kai ba za ka yi abin nan ba sun ka ce to ya an ka ɗauke ta bil fathi kinan is- an yi atafinta ne akan ismu eh, abin nan eh, anna astabiq domin an ce inna laka mi alla taju'a fiha wala ta'ra to tunda an ce inna laka alla taju'a fiha ko sai aka ce wa annaka sai an kai atafi akan an waccan ba sani ko mun fahimta ba yawwa wa huwa alla taju'a sai zaman to kenan min afsil mufradat wa taqdiru kenan anna laka adamal ju'i fiha wa adamal uryi wa adama dham'i shine kenan kenan adama adama na asali shi atful mufradat ne su ko wanda sun ka karanta wa innaka bil kasri atfan ala ah, wato inna sun ka ce su a wajen su an yi atfafi ne akan inna domin an ce inna laka kaga inna ta zo Allah ta ju'a fiha wala ta'ra wa innaka la tazma'u fiha wala tadha sai ya kuma min atfil jumal ba atfil mufradat ba al muhimmu dai annabi adam an ce ba zai yi wannan ba ba zai yi wannan ba nan cikin muqabala intabe malaman balaga ba wacce muqabala da ake yi ba sai sun kace da ju'u ana ramma da zam'u su ya kamata a hada an gane ko da ju'u da zam'u tun da yunwa da kishira kamata a hada sannan shi kuma hantsi shi ya kamata a kawo tare da ni da hu- huntuntaka mata ana mutum ya zama to bai da sutura amma saboda qur'ani yana yin eh, allafu wan nashr an gane ko al- eh, eh, al-murattab shine an kai kaga Allah ta ju'a manoko a ce Allah ta ju'a wala tazba'u wala ta'ar wala ta'ra wala tadha sai aka ce Allah ta ju'a fiha kaga sai aka kawo yunwa sai aka ce wala ta'ra ba za ka zama tuwa huntu ba sai aka ce wa annaka la tazma'u kaga sai aka kawo kishiyar wancan a na farko kaga a- allafu wan nashr al-murattab wala tadha kuma ba za ka ji hantsi ba saboda in kana da sutura ai ai kaga babu zancen jin hantsi shi na kare ka fa waswasa ilayhi shaytan sai shaytan yayi waswasi ga annabi adam qala yace ya adamu ya kai annabi adamu hal adulluka ala shajaratil khuld kana son in nuna maka ittanya ta dawwama wa mulkin la yabla da mulki wanda baya karewa kadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 553 zuwa ta 557 zaka ga taujihin waɗannan ayoyin da muka karanta fa'akala min ha sai suka ci fa badat lahuma sau'atuhuma sai su- su- al'aura su tabbaye daga gare su an kira ta sau'a mummuna saboda dan adam ya su'uhu ar-ru'ya ar-ru'yatu ilaiha ina da bakin ciki in dai mutum yana da lafiya shi yana da bakin ciki a kalli al'aura shi wa tafiqa yaqtifani alaihi ma min warqil janna suka fara suna ciro ganyen aljanna suna sawa ga al'aura su wa asa adamu rabbahu fagawa sai annabi adamu ya saba ma ubangijin shi sai ya halaka ma'ana kenan eh, ya samu eh, gushewa daga ni'imar Allah shi da abinda ake nufi ba ana nufin ya shiga wuta ba nan wannan maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske ismatul anbiya ko al-isma don saboda isma tana da faɗi kwarai da gaske don maudu'il isma yanzu har ya kai inda dole sai an danganta shi zuwa ga Allah don wasu na ganin Allah ya abu kaza ba daidai na ba an gane ko to ga isma ta annabawa ga isma ta eh, abin da alkur'ani babu kuskure cikinsa da sauransu an gane ko da kuma waɗanda suke ɗaukar isma su ba wani mutum shi ma nan sai a- abin nan a kore ta ko malamin su ko abin da ya kama da haka almuhimmu dai akwai bayanai masu yawa sun mashtabahu rabbuhu sannan ubangijin shi ya zabe shi fataba alaihi Allah karbi tuban shi wahada Allah ya shiryar da shi amma duk da haka Allah ce qala habita minha jami'a baqara uh, qul nahbitu minha jami'a an gane ko sannan kuma can cikin wato suratul uh, a'raf can can cikin baqara qul nahbitu da qulna cikin suratul taha qala habita amma sai kawo shi ne ya kawo shi da tasniya kuma ya kara da kala bai ce kunna ba cikin kuma suratu al-araf ya ce kala habitu kidan kaga da tsaha da araf sun yi tarayya wajen kala kala an gane ko yawwa shi ko ihbitu ihbitu an gane ko da bakara da arafi sun yi sun yi tarayya anan ita ko taha ihbita an gane ko yawwa kuma cikin bakara wa qul nahbitu ko qul nahbitu minha jami'atun da guda biyu to Allah ce ko sabka ihbita nan ko ka ce annabi Adamu da Hawwa ko ihbita jinsin mutane da jinsin mi da sinsin aljannutun da kowane daga cikin su yana sabka da zuriyar shi ko ihbita ya zama to kenan cewa biyu an ka ce amma ana nufin jam'i kamar da ce in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma ay qalbakuma to Allah ce jami'an gaba daya ba'dukum li ba'dil adu sashin ko ya zama to maki ga sashi fa in ma ya'tiyannakum minni hudan in ba shari'a ta zo muku daga in shari'a ta zo muku daga wajena faman ittaba'a hudaya bakar kuma yace faman tabi'a hudaya sun ka ce saboda bakar ba aizancin za a wahala ba nan ko cikin tsaha an ka ce fatashqa sun ka ce to shi yasa sai an ka kara ta an ka ce faman ittaba'a hudaya don tun da akwai wahala ko sai ka dage fala yadhillu wala yashqa wanda duk ya bi shari'a Allah ba zai bace ba kuma ba zai tabi ba Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kauda kai ya bar wa'azina to yana da ambato na kenan shine alqur'ani yana da rayuwa wadda take mai kunci wasu kace cikin kabari wasu kace a nan duniya a da cikin kabarin da nan duniya da can cikin wuta duk rayuwa ce mai kunci sai zaman to annakiratu lil tanwi'i wa nahshuruhu yawm al qiyamati a'ma Allah ce zamu tayar da shi ranar tashi alkiyama makahu qala rabbi lima hashartani a'ma yace Allah dan bika tayar da ni makahu wa qad kuntu basira na kasance mai gani Allah ya ce qala kadhalika atatka ayatuna haka na ayoyin mu sun ka zo ka fara sita ha sai ka watsar da su kan bar su hakkan manta su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma haka ne za a barka ba za a manta ka ba Allah baya mantuwa wa kadhalika najzi man asrafa Allah ce haka na za mu sakan kama wanda yayi mummuna aiki yayi banna wa lam yu'min bi ayati rabbih bai a imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa azabul lahira ita ce tafi tsanani kuma tafi wanzuwa Allah kai mu tsari to bari mu bi waɗannan ayoyin tun da ƙarshen sura ne Allah ce a falam ya hadi lahum shin bai bayyana gare su ba kam ahlakna qablahum da yawa da munka halakar gabanin su min alquruni na alqarni qarni yamshuna fi masakinihim suna bi suna wucewa ta gidajensu inna fi dhalika laayatin liulin nuha lalle akwai aya ga waɗanda suke masu hankula nan sai ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika amma can farkon da yace kuluwar an'amukum inna fi dhalika laayatin liulin nuha sai ce minha khalaqnakum da alamu mai hadda alqur'ani walaula kalimatu sabaqat min rabbika in ba da kalima ta gabata daga wajen ubangijinka ba lakana lizaman to da azaba ta ladince su an gane ko wa ajalun musamman da kuma ajali wanda yake musamman asalin magana ta walaula kalimatun an gane ko wa ajalun walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamman lakana lizaman da azaba ta ladince su tun da nan duniya amma tun da Allah ya rubuta ya ce sai an zo tan kiyama to shikenan kenan yana daga cikin at-taqdim al-muqaddam wal mu'akhkhar imam suyuti yayi babi akan wannan muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu sai kai bincike kan wannan tafsilan wa tatbiqan da al-mawadi' al-muttafaq alayha fil qur'an da mawadi' al-mukhtalaf fiha fasbir ala ma yaquluna kai hakuri akan abin da suke faɗa ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan tasliya ce wato lalla shine kenan wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka ko ko wasabbih kai sallah in an ce sallah ana nufin cikin sallah akwai tasbihi kenan utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kull wa sabbihi bi amdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi kafin rana ta kullu wa qabla ghurubiha da kafin faduwarta ko ba karan bane qabla tulu'i ash-shamsi subahin ta ta shigo wa qabla ghurubiha la'asar ta shigo ko an gane ko da kuma az-zahr wa min ana al-layli da kuma wato yanki na dare an gane ko kenan zai mutu magariba da isha'i sun shigo tunda su cikin dare ne ake su an gane ko la'allaka tarda to la'allaka in ka kiyaye wannan la'allaka tarda ke li tarda dan ka samu yarda Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimce ni to wannan ita ce wato abin nan qira'a ta jamhur la'allaka tarda qira'a ta shu'ba rawi na asim da imam al-kisa'i la'allaka turdi to tana yiwa kenan li turdi dan ka yarda da ubangijinka nan la'alla sai ta koma wato lamu ta'lili li turdi ko ko la'allaka tana yiwa tarda Allah ya yarda da kai ko la'allaka tana yiwa turdi ka yarda da Allah sai an ka boye wannan yardar saboda kan mutun ya sa tsammanin komai ya kaji masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace a safha ta 197 qira'a ta kisa'i da shu'ba abin nan wala saufa la'allaka tarda kiran qira'at jamhur dan ka yarda Allah ya ce wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wannan ita ce tasmiya lil fa'il ita ko la'allaka turdi don saboda ka yarda an gane ko ka yarda da ubangijinka haka zama to abin yarda a wajen shi ita ko tasmiya lil maf'ul ya zo a cikin suratu maryam wa kana inda rabbihi mardiyan kaga mardiyan ismul maf'ul na radiya duk da yake sulasi ne kenan turdi zaka yadda da Allah sai ka zama to abin yarda a wajen Allah Allah ce to wala tamuddanna ainaika gakka wato mika idonka ka shimfidar da idonka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka jiyar da su dadi na mata zaharatul hayatid dunya kawar rayuwar duniya an gane ko imamu yaqub ya karanta zaharatul hayatid dunya yayi mahabba fatha to da zahara da zahara duk ma'anar su daya kawar rayuwar duniya Allah ce li nafsinahum fihi dan mu jarrabe su a cikin wannan abin da muka ba su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi ko kuma shine alkhairi wa abqa shine mafi wanzuwa sai Allah ce wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalinka da sallah wastabir alaiha kuma da hankuri wastabir alaiha ka yi hakuri akanta la nas'aluka rizqan ba ma tambaye ka arziki na harunar zukuka mu ne masu arzita ka wal aqibatu lit taqwa makoma kuma tana ga masu tsoron Allah kinan asalin shi wal aqibatu al hasanatu lit taqwa kinan makoma ta kwarai an gane ko tana ga masu tsoron Allah sai Allah ce wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih suna cewa me yasa bai zo mu da aya daga wajen ubangijin su ba wajen ubangijin shi ba wai suna ne me yasa ba zo musu da aya wadda su sun kace a kawo irin ta ba Allah ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin hujja ta daga littattafan da sun ka gabata ba ta zo musu ba tunda an bayyana abubuwan da sun ka gabata a cikin alkur'ani mun gane ko to wannan awalam ta'tihim da ta'un tunda bayyana mu'annas ne to idan muka duba qira'a ta ibnu kasir al-makki da ibnu amir ad-dimashqi da shu'ba rawina asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf waɗannan kufiyuna ne da kuma ibnu wardan an gane ko wanda rawi ne na abi ja'far sun karanta awalam ya'tihim ya an ce awalam ya'tihim bayyina kinan bayyina ba ta zo musu ba an yi tafkirin ta saboda mu'annas ne wato lafuzi wasu malamai sun kace da an kace awalam ya'tihim an yi tafkirin ta akan matsayin albayan li'anna albayyina wal bayan sawa' kenan kamar an ce awalam ya'tihimul bayan shi yasa an kai tafkirin sa sauran kuma sun karanta awalam ta'tihim bayyinatu wato ibnu jammaz an gane ko an gane ko wanda yake rawi ne na abu na abu amr na abu ja'far da kuma hafs wanda rawi ne na asim da nafi' al-madani da abu amr su sun karanta awalam ta'tihim tunda dama bayyana mu'annas ne majazi ko mu'annas lafzi aw lam ta'tihim bayyinatu ma fi as ula shin bayani ko hujjoji musu zo musu wanda daga cikin littafan farko tunda su ma ahlul kitabi wadanda musu yi ƙarya ba sun bayyana hakikanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne kenan ai ya ishe su su da ajjahilai ya kamata su bi masu ilimi fasari ko mun fahimta ba malaman da ke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a cikin wato safa ta 198 suka ce kenan waɗanda sun ka karanta awalam ta'tihim an gane ko sun ka ce kowace daga cikin qira'a ana mata taujihi ne da alqur'ani da waɗanda sun karanta awalam ya'tihim qira'a awalam ta'tihim inda Allah subhanahu wa ta'ala ce lam yakul alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina kaga an zo da shi da ta'un ta'nisi to qira'a kuma ta tafkir inda Allah subhanahu wa ta'ala ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون كانوا سوء توجيه تدع القرآن kenan an yi tafkiri an yi tanici a alƙur'anance to sai Allah ce walau anna da dai mu ahlaknahum mun halakar da su bi azabin da azaba min qablihi kafin sabka alqur'ani ko min qablihi kafin muturo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laƙalu da sun ce rabbana ayya rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan da dai ka turo mu na manzo fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakhza kafin mu kaskanta mu kumyata to da an ka turo musu manzon kaka sai ga sun kafirci to kul ce kullum mutarabbisun kenan kullu fariqin mutarabbisun duk kowace jama'a tana nan tana jira fatarabbasu ku jira da mu da ku fasata'lamuna man ashabus sirat sawi da sannu za ku san wani na amma abucin hanya madaidaiciya an gane ko as-siratu sawi shi as-siratu da larabci namiji ne da hausa kuma mace ne an ce hanya ce ce sai sa ba ce sawiyati ba wa man ihtada da wane ne wato ya shiriya ina fata an fahimci yawwa imam kumbul rawi na ibnu kasir da ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta sirat da sinun shi kuma khalaf qira'a shi an hamza ya karanta bi ishmami as-sad fa sata'lamuna man ashabu sirat istawi wa man ihtada an gane ko imala kuma wa man ihtadi to wannan shine ake kira hujjar da Allah ya bayani a can cikin suratu an-nisa'i in ji shinkiti wa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace Allah ya ce rusulan mubashirina wa mundirina li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan mutane kansu mutum suna da hujja to ita ce wannan hujja Allah ya bayyana ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لو أرسلت إلى رسول فنتبع آياتك وغير من أتي سورة طه ما يا سورة القصص يا بيان وأن ما وأن تسكن طه الله سبحانه وتعالى يكتوى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلى رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين التي فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني أهل الكتاب رسول كافر sun ce laula uce musulma uce Musa wannan magana ce ta ahlul kitabi karara kidan wacce yace hujjar da su kafawa kaga ba duk wanda ya faɗi abu ba zai wannan bal ma sun yi rantsuwa Allah cewa aqsamu billahi jahada aymanihim su larba makka la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqu al-makru sayyi illa bi ahlihi to yan uwa dai mun kai karshen suratu taha duk da yake taujihin kistoshin da sun ka zuciyarsa akai ta biyan abubuwan na ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zama tudidi Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh